babun fi ta'awuni alal birri wat taqwa babun wannan yana bayani ne akan taimakekeniya akan albir sune ayyuka na alkhairi wat taqwa da nisantar ayyuka wanda suke na sharri قال الله تعالى الله مدوككينا cewa ta'awanu alal birri wat taqwa ku taimakekeniya a cikin ayyuka na alkhairi da kuma nisantar ayyuka waɗanda suke na sharri wa qala ta'ala Allah madaukina ce wal asr innal insan ina Allah ce yana rantsuwa da lokaci na la'asar wasu malamai suka ce kuma lokaci gaba daya saboda al'asar ana itlaqin shi ga lokaci na la'asar ana itlaqin shi kuma ga lokaci gaba ki daya wanda ake tafi asrina a cikin lokacinmu innal insana nan saboda me yasa Allah ya rantse da lokaci saboda muhimmancin shi saboda a cikin shi ne dadin kai da tabiya duka suke afko yana wanda ya kiyaye lokacin da nashi a cikin abin da Allah yake so sai ya ya samu dadin kai wanda kuma bai yi haka nan ba ya kishiyar shi kuma zai samu kanshi cikin tababbu ce innal insana lalle al insan na ana nihin jinsin jinsin wannan mutane jinsin mutum ba mutum guda ba kowane mutum yana shiga ciki jinsin ake ne innal insana lafi khusr inna kaga Allah sai da ya ta'kidin shi bayan rantsuwa Allah abun ta'kidin magana da inna inna tana cikin adatar abun ga taukid innal insana lalle mutum lafi khusr Allah kuma ya saki ta'kidin shi da lam lam na qasam na rantsuwa ce wallahi fi khusr yana cikin khasara suwa suke huta daga cikin asaran nan ta illa alladhina amanu sai wa'annan wa'anda suka yi imani imani bayanin shi ya gabata menene imani wa amilu salihat suka kuma aikata ayyuka na gari to nan wannan daga cikin dalilan da wa'ancan wanda malam fara kawo maganganun su tana kawo ire-iren wa'annan ayoyi ta ce alladina amanu wa amilu salihat idan ayyuka ba sa cikin imani ta kai wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari kina abubuwa guda biyu ne daban-daban menene amsa ah ah ilam al-atf eh al-atf suka ce tufid al-atf yufid al-mughayara idan aka atafin abu akan abu yana gurcewa daban-daban su ba abu guda ne ba an ce Musa da Harun kenan Musa daban Harun daban eh menene amsa game da wannan ah atful khas alal am saboda muhimmancin shi nadir in cikin tanazzalul mala'ikatu war ruh ana ar-ruh ba mala'ika bane ba jibril man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusuli wa jibril an ce wa mala'ikati sana ka kawo jibril jibril ba da mikail ba ba wannan bane ba mala'iku bane ba amma saboda muhimmancin su ya sanya aka sake kawo su nan an kawo aiki na gari saboda saboda muhimmancin shi wa tawasaw bil haqq sannan suka ma junan su wasiya ta ta gaskiya ma'ana suka ma junan su nasiha amun ga wannan nasiha ba ba su jamala junan su su wuce ba dan wannan batta batta wannan kubutar da su wajen Allah abun ga dan kan mu bata wa juna rai haka mu tafi man ra'a minkum munkaran annabi yace wal yughayyirhu bi yadi fa inna fa bi lisan fa inna yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu al iman shine imani mafi rauni in baka iya hana munkar kana gani ana yin shi kabar guna kabar guna amma ka zamna cikin abun da inda ake yin shi to mutum yana da nasiba a ciki daidai gwalgwadon yanda yake iya canza shi bai canza ba to mutane waɗanda suke nagari wanda Allah ce ba su taɓe ba su asara ba su ne wanda idan sun ga wannan kurakurai cikin junansu za su wannan za su gyara ba su kyale wa juna a ce dukan mu kungiyar mu guda ta hiyan mu guda ka ka soki kungiyar mu ka ayi kaza ka ayi kaza na kowane ne ko baban mutum ne ko dan shi ne sai dai uslubin tana uslubin shine za a ce udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana amma munkar a ko ina ya bayyana dole ayi ayi inkarin shi hanyar inkarin ita take buƙatar adibata kenan dukkan wanda wannan sifar batta tare da shi ya san da cewa kenan bai a cikin wa'anda Allah ce su ne ba su yi asara ba bil haqqi wa tawasaw bis sabr kuma suka ma junan su wasiya da hakuri eh saboda eh me yake da suna da hakuri mutum yake cimma yake cimma wannan kin shi burin shi hakuri kuma wanda wanda aka ba hakuri kamar yanda ya gabata can bai an bashi kaso mai yawa na alkhairi yuwaffa sabiruna ajruhum bighairi hisab duk wanda baya da hakuri to yana yana da matsala eh menene bis bisabri wal yaqin tunalu al imamatu fi din da abun da hakuri da yaqini hakuri shi zai abun zai hana mutum ya fada cikin abubuwan wannan shahawat ɗin shi yaqin kuma shi zai wannan zai kare mutum daga shubuhat in mutum yana da wayannan biyun to zai tsira قال الإمام الشافعي رحمه الله عليكم السلام الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه يا هو دي مغانا ودا معناه مغانا شي إن الناس lalle mutane au aktharahum ko mafi yawan su fi ghaflatin suna cikin ghafala an tadabburi hadhihi sura game da tunani a cikin wannan sura su ga abinda wannan sura ta kumsa kamar yadda ya zo can cikin wannan kitab salatatul usul ta inda ba a saukar da wata sura ba sai wannan da ta wadatar da ta wadatar da mutane akan su san wayan abin da surar ta kumsa akan su san abin da ke kansu na majunansu nasiha da mekir suna da kyakkyawa da hana junansu daga mummuna da kuma tabbatuwa akan gaskiya yace an abi abdurrahman zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu anhu zaid ibn khalid al-juhani رضي الله عنه شي رويته أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الصلاة والسلام يأتي من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا يأتي وندا يا يبا wannan gaziyan mai mai tahiya jihadi ya bashi ababen da ake bukata wajen tahiya jihadi abun hawa da abin da zai aje gida da makami da sauransu yace faqad gaza ya ce hakika shi ma wannan ya je jihadi shi bai je ba amma ya ba wani mai tahiya dukkan abubuwan da yake bukata wajen jihadi ya ce wa man khalafa ghaziyan fi ahli wanda ya ya canji wannan ghaziyan mai jihadi fi ahlihi a cikin iyalin shi iyalin shi ma'ana dukkan abin da suke bukata na abincinsu da abin shansu da abubuwan da suke bukata dai bi khairin da alkhairi faqad gaza wannan shi ma yayi yayi wannan yayi me yake da suna yayi ya ijihadi a iyalan shi wannan kamar wani ya tafi jihadi sai wani ya kula da iyalan shi ya rika ba kai musu abinci da abin sha da abubuwan da suke bukata nan kaga akwai akwai mai akwai ta'awun alal birr akwai ta'awun alal birr cewa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu man ta hadisin muttafaq muttafaqun alayh wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than ke manzo alayhi salatu wassalam ya aika wasu sojoji ila bani lihyan min hudayl zuwa kabila bani lihyan wadda take cikin قبيلة هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدكما أحدهما والأجر بينهما sai annabi ya ce cikin abun ga cikin kowane mutum biyu ya ce guda ya tashi guda ya tashi ya shiga cikin wannan jama'a wal ajru bainahuma sai ya kasance lada lada tsakaninsu ladan tsakaninsu ne yana nan ma akwai ta'awun ta'awun tsakanin wannan tsakanin musulmi cewa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban bir rawha manzo sallallahu alaihi wasallam ya iske ya hadu da wasu wanda suke cikin tahiya akan ababen hawan su bir rawha rawha guri ne wanda abun ga kusan kusan madina faqal man alqawm da annabi ta su wane ne ku kalu almuslimun suka ce mu musulmi ne fa kalu man anta suka ce kai wane ne kala rasulullah ya ce manzan Allah ne farafa'at ilaihim ra'atun sabiya sai wata mace ta daga yaro sama fa qalat ali hadha hajj ce wannan yana da hajji yaron da take ta da shi abin da za ta abin da kamar in yi hajji yana da ladan hajji kala na'am wa laki ajr yana da hajji amma kuma abin da ke ma kina da lada saboda ke kika tahi da shi yana akwai ta'awun shi wannan lokacin da ya balaga yana da ladan hajji amma in ya balaga wajibi ne kuma ya je ya abin da ya sake ya sake hajji saboda lokacin da ya ba mu kallaf ba ne ba ba mu mayyazi ba ne ba ana kiran shi alhaji ana kiran shi ko ba kiran shi tabbaya ce to shi wannan asalin lakabin alhaji bayan mutum ya yi hajji wannan malamai sun sa cikin bida ayo wanda ya je hajji a rika kiran shi alhaji wani in ba ga mutum ba mutum sai ya rika ganin kamar hasa da shi ake eh alhaji asali alhaji wannan asalin kalimar alqasd ne shine wanda ya yi nihin hajji shine alhaji ba wanda wanda ya je hajji a abin shi khalas ya dawo ya komo a wannan ya dawo rigar shi ta ta asali eh nan su yaro afon inda bai je ba haji wani za a ce mai ko a ce kawai abin ga lakab ne na hausa wanda kawai ba to wani bai san a ce mai malam ka ce mai malam kamar ka eh sunan shi ko baban wani alkunya eh eh shi wannan
gaba ɗaya mutalakan a kan ya zama mutane al'ada yana zama wani
to shi da an dangana shi da wannan da wani lakabi ne na addini ba a gaya ma kirista ko ya yi kuɗi ba a ce mai alhaji ko ko mun kuɗin shi eh aka wanda wanda bai je makka ba sai da in wanda ba sani ba kawai dan da yana da kuɗi yayi tsammani ya je haji shi ya sanya abun ga sai a mai itlaqin suna shi tunda an dangana shi da addini shine abun ishkalin kamar lakabi ne wanda yana da alaka da addini Mm. Mm. Mm. Mm. Eh, gaskiya wannan wannan abun ga yayi dan huta daga cikin To, o- nan wasu kuma yawale suke cewa mu a wajen hausa yawale da kani an ce yawale kenan yaro wanda aka haifa a lokacin haji an tai da shi haji a hanya aka um, eh, amma asalin shi yawale ne yawale ne ma'ana kalwar larabci Eh, eh, eh, eh. Mm. ce rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi ce wa ana bi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-khazin al-muslim al-amin alladhi ينفذ ما أمر ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين sai alkhazin khazin shine wanda yake kula da daska trezor wanda a harka kudi tana hannun shi na ajin ma'ajin kudi almuslim wanda musulmi ne abin ga kairin ya kasance musulmi ne Mm, al'amin wanda yake mai amana mai amana shine wanda wanda bai ha'inci bai dauka komai wanda ba na shi ba alladhi yunaffidu ma umira bih wanda yake zartar da abin da aka umarce shi da shi wanda shugaban shi ya umarce shi da shi fayutihi kamilan fayutihu kamilan ya bada shi daidai yanda aka ce muwaffaran ya bada abin ga ya cikawa wanda aka ce ba daidai yanda aka ce a bashi tayyibatan bihi nafsu kuma zuciyar shi tana da dadi da abin cikin dadin rai ya bada shi Eh, wani ba kayan shi bane ba amma ya ga an ba wani sai ya ji yana jin nauyin shi to shi wannan abun da yana da abun cikin daɗin rai fa yadfa'uhu ila alladhi umira bi umira eh, lahu bi sai ya bada shi ga wannan wanda aka umurce shi da ya ba ya ba shi shi ahadul mutasaddiqain ya ɗayan wanda suke abun da suka yi sadaka ne kamar shi ma daidai yake da wanda ya bada kama a ce mutum ne yana da mai gida shi yake kula da kudin shi mai gidan yace ya ba wa ni kaza ya bada shi ma yana cikin horin ciki ba tare da dan me yasa aka ba wa ni kaza to shi ma kamar ya, ya bada sadaka ne muttafaqun alai wannan hadisi ne muttafaqun alai wa fi riwayatin alladhi yu'ti ma umira bih cikin wata riwaya wanda yake bada abin da aka umarce shi da shi wa, wa dhabatu sun yi dabtin al-mutasaddiqaini بفتح القاف دا فتا أكن قاف مع كسر النون دا ونن مع كسر نون إيه ك... إيه نون نون إيه نون مع كسر النون كنا متصدقين أه؟ على التثنية أه؟ أبسا تثنية ضميرنا متنبيه وأكسه على الجمع كأهل المتصدقين على الجمع وكلاهما صحيح دكنسو صحيحين na ganin za mu tsaida ina da ina da wani biyan ba'isa abun ga minal ba'isa mab'uth wanda abun ga aka tada aka tada aka aika kamar guda ya tashi daga cikin biyun Ana kalama. Na yi ma.